ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين eh na ga hana bidiyo a yi da ne su kuma an yi kaso sabi kwarai kuwa shafi nawa ne shafi na saba'in da hudu ahalari shafi na saba'in da hudu a gaban mutane ko na za mu shafi bismillahir rahmanir rahim wa man sallama fi kamali salatihi mutumin da ya sallama yana kokonto a cikin cikar sallarsa ba yi da yaƙini yana ganin sallar nan ta cika ko ba ta cika ba akwai raka a ɗaya da ta lage ko babu ko ta sujjada da ya bari ko wani ruku'u ko ta raka da ya manta da karanta fatiha ba yana kokonto kuma ya sallama a haka baɗalar salatuhu sallarsa ta ɓaci in dai bayi da yaƙini ba a sallama cikin kokonto sai a cikin yaƙi wasahu fi salatul qada'i rabkanuwa cikin sallar ramako ka sahu fi salatul ada'i kamar rabkanuwa ne cikin sallar bayarwa ta lokaci ka gane yayi duk abin da ya faru a sallar lokaci irin wani abu in ya faru a sallar ƙara'i duk hukuncin su ɗaya na ƙabli da ba'adi wasahu fi nafila haka nan rafkanuwa cikin sallar nafila ka sahu kamar rafkanuwa ne fil farida cikin sallar farilla duk abin da ya faru na kabli da ba'di a sallar farilla to idan irin wannan abin ya faru a nafila duk hukuncin su ɗaya illa fi sitti masail sai dai a cikin mas'aloli guda shida abubuwa guda shida su suke bambanta rafkanuwar farilla da nafila amma in ba shidan nan ba duk abin da ya faru iri ɗaya ne a farilla ko nafila na farko daga cikin matsaloli guda shidan alfatihati karatun fatiha hukuncinsa rafkanuwanta yana bambanta a farilla da nafila wa surati da karatun sura rafkanuwanta yana bambanta a farilla da nafila wa sirri da asirta karatu inda ake asirtawa والجهل da bayyana karatu a gulbin da ake bayyanawa wa ziyaratu rak'atin da qarar raka'a wa nisyan ba'd al-arkan in dala da mantuwar wani bangare na rukunai kamar ruku da sujada in dala in lokaci yayi tsawo waɗannan abubuwa guda shida su ne suke bambanta rafkanon farilla da nafila faman nasiya al-fatiha ta zai fara da hukuncin ta farko ita ce fatiha yace illa su suke masaila sai al-fatiha ce to yanzu ita zai dauko ya gaya maka bambancin rafkan wanta da yake cikin farilla da nafila kaman nasi al-fatiha ta fi nafilati mutumin da ya manta karanta fatiha a cikin sallar nafila wa tazakkara sai ya tuna ba'da ruku'u bayan ya kudula ruku'u tamada ya garke da sallarsa wa sajada qabla salami ya sujada qabli wannan anafila ke da kilafin farila da sabanin sallan farilla domin a farilla karanta fatiha din farilla ne amma a sallan nafila karanta nafila din mustahabbi ne ko sunna ne to fa innahu yurji tilka raka'ata idan a farilla ne yana jefar da wannan raka'ar da ya manta sura fatiha ba an ce in annabila ne ta bada wata da qabla salami ba amma in a farilla ne zai jefar da waccan raka'ar da ya bar fatiha wa yazidu ukhra zai kalu wata raka'a daban kamar bai karanta kamar bai wata raka'ar ba wa yatamada yana garcewa har zuwa sallama wa yakunu sujuduhu sujadarsa garab kanuwa da zai a ƙarshen sallah yana kasancewa kama zakarna shi tarikin sujudi kamar da muka faɗa a cikin yabalu sujjada nan da muka karanta a baya in kana min al-ula yayi aw lam takun minhu ma din nan abin da yake nufi anan zai sujada ne zai sujada kabli can sujada ya bari rukuni ce nan kuma ana maganar ya manta fatiha ne ita ma rukuni ce to idan a raka'ar farko ne ko a raka'a ta biyu bai tashi tunawa ba sai da ya kudura raka'a ta uku to tamada sai ya zarta shi da ta maka waya tamada kaga raka'a ta biyu mai ruku'un za ta koma ta zama ta ɗayan a wato raka'a ta biyu mai fatiya za ta koma ta zama ita ce ta ɗaya wanda aka manta fatiya inda an jefar da waccan wannan ta uku ita za ta koma ta zama ta biyu to ita kuma ta ukun ba a samu sura a cikinta ba da tsayuwarta tunda ya riga ya kulla ruku'u ne to a nan shi ma a ƙarshe zai sujjada qabla salam shi yasa nan bai maimaita maka ba yace sujjada rabkanonsa yana kasancewa kamar zakarna kamar yadda muka ambata a baya fi tarihi sujud cikin mai barin sujjada to alhamdulillah mun yi ɗaya a cikin shida shine bambancin rabkanuwan fatiha a cikin farilla da nafila saura guda biyar kenan to alhamdulillah sai ne a shamawu ya zo izziya to shafi na nawa ne dari biyu da ashirin daidai fasulun rabewa insha Allah ya harumu ribal fadli riban nan ta fifiko ya harumu yana haramta wa huwa shine az-ziyadatu qali shine shine wala al-fadlu anan fifiko shine zinare kake da shi zinare yake da shi za ku yi musanyi kuma sai ka fifita naka akan naka zo ka zauna sai fifita nasa akan nasa ya nemi ƙari alhali kuma jinsi ɗaya ne nauyin su ɗaya ne wannan haramun ne riba ne wa riban na sa'i da kuma riban nan ta jinkiri wa in baka san annasa'u ba huwa ta'akiru shine jinkiri fil laqad cikin biyan farin kuɗi idan farin kuɗi zai saya zai biya yanzu kuɗin sa naira dubu ne amma in zai kai gobe ko jibi ko ƙarshen wata dubu da ɗari ɗaya ko dubu da ɗari biyu ne to jinkirin shine ya kawo ƙarin to wannan haramun ne ita ke na riba nau'i biyu riba da fadli jinsi da jinsi hannu da hannu amma kuma ya zama an fifita ɗaya kan ɗaya ko kuma a'a jinsi da jinsi ko jinsi ya saba wa jinsi amma an yi ƙari a dalilin jinkirta biya jinkirin biya shi ma haramun ne wa huwa shi wannan abin da aka haramta yin ƙari a cikinsa azzahabu wal fidda zinare da azurfa fala yajuzu bai'u dirhamaini baya halatta a yi cinikin dirhami biyu bi salasatin da dirhami uku kai naka dirhami biyu ne dukkan su azurfa ne kuma nauyin su ɗaya ne amma ka ba da biyu a baka guda uku wannan baya halatta wala bai'u dirhamin bi dirhami haka nan baya halatta a yi cinikin dirhami da dirhami a yi musanyansu ila yaunin zuwa ga wata rana ba hannu da hannu ba hau sa'atin kai ko zuwa wani lokaci ko minti biyu ne ko ka jira ne yanzu shiga gida an fito ma da shi duka baya halatta sai sa maza Allah ce yadan biyade hannu da hannu in ka ba shi ya juya ai ba hannu da hannu kuka yi kafin ya shiga ya fitan nan zinare da azuba yana iya hawa yana iya faɗi shi yasa ba a son jinkiri ko an yi matsalan bilisilin in dai ba yadan biyadin ba haramun ba saboda ka baya halatta ila yawmin aw sa'a zuwa wata rana daban da za a biya ko kuma zuwa wata awa guda da za a biya matsalan ga misali wai wannan shi ne zo da shi to kai ka baka ba mu na da so ai shi ne yaron nasu wa zabul murabaha cinikin ba da riba nawa ka saya in baka riba ja'izun halal ne mai askare ta maka amma da sharaɗin gaskiyar shi mai cinikin cewa mai gaskiya ne ba ka'ini ne ko makaryaci a cikin cinikinsa ba eh cewa zai faɗi gaskiya cewa wannan abin kaza ya kama shi lakin nan a habba sai dai abin da ya fi soyuwa abin da aka fi so kilabuhu saɓaninsa a saɓa nawa ka sai an baka riban nan ana samun matsaloli na farko shi ne sai ruwan yakan yi ƙari a kan yadda ya kama shi to kuma in yi gaskiyar shi mai sayan yana takule ribar tunda ya san sirrinsa ya hana shi riba ta ci ya matsa masa kuma dole ya sai da shi shi kuma yana ganin wannan abin da an bar shi ya sai da shi a rufe da zai fi samun riba da duka hanci yawwa shi ne abin da aka fi so saboda kowa zai iya zaluntar kowa a cikin nawa ka sai an baka riba domin shi ne saya wani lokaci yana da mugunta shi ma yawwa in ya san sirrin kayan to ba zai baka ribar shi karshen ta ma kan shi yana ga ya kara kamar abun dubu ɗaya ne ya ce na ba ka ribar naira ɗari kai kuma kana lissafin dubun fa a kano ne ka zo shi dubu zai da kai kuɗin mota sai da ka biya ɗan dako a can a nan ma sai da ka biya ɗan dako aka sauke watakila ma ka biya mai baro ya kai maka to wannan ɗarin anya ta kai wahalar da kai wannan abun dubu ɗaya shi kuma yana ga aya baka riba har ɗari dan in ka sai da irin wannan goma yana da ka samu dubu ka lissafin da sai baki to shari'a ba ta son wannan amma dai ja'izu halal ne in kun amince kuka yi ya halatta in dai an yi gaskiya ba a yi ha'inci ba to sai dai al'ahabba kilafu abinda aka fito a saba masa da kasaratul bayani domin yawan yin bayani alal bayi ga mai sayafi a cikinsa ka gane yawan bayani shi da abin da na faɗa to na biya kuɗin motar zuwa kano domin zuwa sani kuma da na je ba shi kaɗai na siyo ba kafin ba dai abu ɗaya da su na siyo abu iri kaza da kaza na ci abinci a hanya kaza na kwana a hotel na biya kaza da zan da na biya kuɗin da ko kaza na shigo mota na dawo kaza na biya kuɗin leburori masu saukewa kaza kuma ba abu ɗaya ya siyo ba to yaushe zai ya yi bayani da zai ware waɗannan kuɗaɗe da ya kashe da asalin farashin da ya siyo kayan ya wazza ashi a cikin hajojin mabambanta da ya siyo har ya gane cewa wannan abin ya kama shi ne a kaza akwai akwai kasaratul bayani alal ba'i fi sai yace kuma wannan cinikin yawanci ɗan kasuwan ya fi cutuwa shi yasa mal yake rubba ma da yawa yansa yake manta ma ya zuru abin da zai cutar da shi sai ya manta da sa da kudin wani abu ba wataƙila da ya sauka a tasha a yan kaba ma sai da ya hau tabbi kwade da ta sauri to ka gani wataƙila ya manta wannan ko kuma kayan ba a gude ya saya ba ya je sabon gari ya je kwantin kari ya je kofar wan bai ya je ina ne to wannan kuɗaɗen duk ina za su iya shiga lissafi zai iya manta wani abu da zai cutar da shi bai sanya shi a cikin lissafin ba au ya suhu ko kuma ya yi rafkanuwa fahimta irin zihinuhu sai tunaninsa ya tiratu min sha'in daga faɗar wani abu ila gairihi zuwa waninsa a nan kai ma kuma za ka yi cutuwa yana ganin abu kazan na ai kaza ya kama shi ashe ba farashin sa bane farashin wani abu da bane kuma ba da gangan ba saboda ne kasaratul bayani to saboda haka wannan dalilai su suka sa aka so a saƙawa cikin murabaha nawa ka saya in baka riba an so a saba shi saboda waɗannan dalilai to alhamdulillah sai mu eh rigar ji wa huwa ta'kid ya ji a madina din shi annasa'u bi fatihin nuni ba bi kasrin nuni ba eh Ah. to akwai wani ɗan kasuwa shi ya je misali in ya idan idan ya je hotel sai ya kwana da karuwa ita ma kuɗin da ya biya sai ya sa shi ba ya kwana ba da wata tun da dai a dalilin ciki ya bar gida eh ita ma farkar da ya kwanta da ita bayan kuɗin hotel din sai ya biya abin da ya kashe mata duk sai ya lafta ya lafta a cikin wannan mutane akwai su da abin nan to ina za mu tashi risala wadzakatu hulkuni ba wadzakatu kaga yanka azzakatu mai zalu ba mai zayun ba in ka rubuta shi bi zayi ya zama zakka da muka sani aqimu salata wa atu zakata az-zakatu ta dukiya wannan zalun ne shi kuma az-zakatu na yanka zalun ne shi ne bambancin wa zakatu kaga shi yanka qalqulul qulni shine yankewan makogoro wal audadi da kuma jijiyoyin wuya wala yuzu aqallu min zalik mafi karanci daga wannan baya isarwa idan ko an yanke makogoron gaba ɗaya idan jijiya ɗaya ta yi saura ba ta yanku ba to yankan nan ya zama mushi ko kuma an yanke jijiyoyin duka biyu amma makogoron bai yanku gaba ɗaya ba shi ma bai halatta a shi ba wai rafa ya dahu idan mai yankan nan ya ɗaga hannunsa ba da ƙal'i ba bi zalik bayan yanke shashin waɗannan abubuwa na alhukum wal auzaji ya fara yankawa bai cika yankan ba sai ya ɗaga hannun sun ma'ada ya zahu sannan ya mai da hannunsa fa a jihaza ya diddirga falatu kalba za a ci ba don ya wahala da dabba ya saba wa ka'idar da manzo Allah ya shimfiɗa wajen yanka ya ce wa idza zabatun fa hasinu zibat in za ku yi yanka ku kyautata yankan wal yahidda ahadukum shafratahu lalle ne kowane ɗayan ku ya wasa bakin wukarsa wani rihi zafi haka wuya hutar da abar yankawar kaza to idan ka tsaga hannu kamar ai ka azabtar da ita to saboda haka fala tu kalu ba a ci wa in ta ma da idan ne yanka ya zarce da yankawa bayan tayin ku bai daina yankawa ba hatta kala an ra'asa har sai da yanke kan daga jikin dabbar a sa'a ya muna na yanka wani tukal amma za a ci inda bai daga hannun ba wa man zaba hannun kafa duk wanda ya yanka daga keya lamtu kal ba za a ci ba mai izriya ya kai muka aunin safahatul unuki ko ta gefen wuya duka lamtu kal ba za a ci ba wal baqaru kaga sanuwa tuzbahu yanka ta ake yi da wuka fa in nuhirat in aka soke ta da mashi kamar da ake soke raƙuni ukilan sai a ci an ƙara mata daraja wal iblu amma shi raƙumi tunharu soke shi ake da mashi fa in zuciya tun aka yanka shi da wuka kamar da ake yanka sanuwa lam tukal ba za a ci ba dan an rage masa daraja wa qad ikhtalifa amma an yi sabanin qauli fi akali ya cikin cin raƙumin da aka yanka da wuka kamar da ake yanka saniya ne askari ya kawo ta idan larura ce ta sa saboda ba mashi din ko mashin ba yi da kaifi kuma ana buƙatar soke raƙumin to in aka yanka da wuka sai a ci amma an babu larura haka kawai to ba za a ci ba walgalan mutumakai da awakai tuzbahu yanka su ake da wuka fa in muhiratin aka soke ta da mashi kamar da ake soke raƙumi lam tu'kal ba za a ci ba matsayin ka bai kai a soke ta da mashi ba wa qad kulifa aidan shi ma dai an yi sabanin kauli fi zalika cikin cin akuyar da aka soke da mashi wa zakatu ma fil badin yankan abin da yake cikin cikin uwarsa zakatu ummi shine yankan uwarsa idza tamma khalqu amma in halitta ta ya cika wa nabata sharuhu gashin sa ya tsira da aka fede wannan mala ya kawo sharadi na biyu mai askar ya kawo na uku wanti saluhu hayyar da kuma labuwarsa da cikin mahaifar a raye a mayitan kai wani saluhu mayitan da rabuwarsa ko fitowarsa daga cikin a mace kafin a fede har ya mutu a cikin uwar to hukuncin kayan ciki ne da shi amma idan aka same shi da rai to shi ma hukuncinsa mustaƙillin ne ya taƙaddamsu sai an yanka shi aka bar shi ya mutu ya yi mushi wal munkhaliqatu kaga a bar shaƙewa bi hablin da igiya wa nawi da makamancinsa kamar mai aka yace wa qabdatul yadi da damƙewar hannu shi ma yana cikin munkhaliqa domin wuya ma ai shaƙewa yake wal maquzatu bi asal da abar kwaɗewa da sanda wa shirya da makamancin sanda ko da dutse aka kwaɗe ko da kere wal mutarajjiyatu da wanda ta gangalo daga sama saman dutse ko saman tsoro ta faɗo ta yi rauni tana gurgurwa za ta mutu wal hatu da wacce aka soke da ƙaho dan ba ƴar wata mai ƙaho ta huda mata ciki ta mata raunin da ba za ta iya rayuwa ba wa akilatu saboda guntun cin zakoki shine wa ma'akala sabu abinda gashi da kula da damusa suka kama suka farɗa cikin suka ci wani abu ta kwace ta gudu in balaga zalika minha idan wannan launi ya kai mata matuƙa fi hadhihi wujuh cikin waɗannan fuskoki na shaƙewa da kwaɗewa da fatsowa daga sama da kokewar ƙaho da guntun cin zakoki in wannan rauni ya kai mata mablagan matuƙar da la ta isu ma'ahu ba za ta iya rayuwa tare da wannan raunin ba lamtu kalbi zakatin ba za a ci ba dan an yanka ina fata an gane mazhabar malikiya shine mawqifinta akan cewa waɗannan launukan gaba ɗaya in sun kai matakin da ba za su rayu ba ko an yanka mushe ne ba za a ci ba amma za ka ji mazhabar da ta ce a in dai an yanka ta shura za a ci saboda sabanin da aka samu ƙarshe ita wannan aya ne قولي مسألة كبر الميتة والدم ولهم الكنزير وما أريد لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمترجية والنبيهة وما أكل السبوء تو سابان أكي إلا ما زكيت sai abin da kuka yanka imam mali ya ce wannan istisna'ul munqadiun istisna'i ne wanda ya yanke ba da alaka da abin da ya wuce a baya su kuma shafi'a suka ce istisna'un muttasilu mai saduwa ce da abin da ya gwado baya a cikin almulka liqatu din wal mawquzatu wal mutaraddiyatu idan suka mutu ne ba za a ci ba amma illa ma zakatu sai dai wanda kuka yanka daga cikin almulka liqatu wal mawqutu sun sadar da istisna'in da adabin da ya wuce a baya shafi'awa kenan to amma imam mali ya ba su amsar da har yanzu ba ya yi masu tambayar da har yanzu ba amsa ba to da kuka ce illa ma zakaitum istisna ne muttasili to in ko haka ne ai wal murkani qatu wa al adafi ne menene farkon ma'adufin almaitatu hulmat alaikum lil to a ce in muka dauko mushe ma muka yanka illa ma zakaitum sun eh zai yiwu mun kai kaduka ai ba farkon magana ba tunda yana da wawu ladabi ba da shi da abin da ya biyo bayan sa wa ma akala sabudin da yake na karshe ai duk adabi na almaitatu ko bi maza alaikum almaitatu wadam wala mai kizir a sai muka kama alhazir ma muka danne muka yi bismillah illa ma zakaitum tashi da shi da na sai mu to anan dai ya samu amsa ba su kuma sun tsaya iya istisna'i cewa muttasili ne suna nufin muttasili ne zuwa wani munkalikat illa ma zakaitu to shi yasa nan malam da yake malikiya muke yi yace in dai wannan launi za ka yi mata mablagan la ta ishu ba'ahu matukar da ba za ta iya rayuwa tare da shi ba lam tu'kal bi zakatin ba za a ci ba dan an yanka ta zama mushi illa ma zakaitu baya aiki illa ma zakaitu maliku yace Allah yana nufin ko kuka kama ta da lafiyarka kuka kwantar kuka yanka to ita ke illa ma zakai to alhamdulillah sai ne askar lafiya kalau rayuwa to kuma a yanka ta ta shura ta shura to ta shura da ake magana dabba mai jinya sai marar lafiya ita ce ake magana ta shura ko da shura jinya ce ba launi ba a mai jinya ce su yawanci bai ai wuka tana da kaifi in da wuka kaifinta ya kai yanka ne ai cewa kai a hutar da abar yankawa za ka saka azawar harka ina za mu tashi askari tafi na ɗari uku da hamsin da nawa to fasulun rabewa insha Allah al'umra jarantawa ka lura ba al'umratu bane ba ma yawa dan ana sa wakafi a ce umra wancan umra akwai alifu taqsim al'umra dalantawa wato hibatu sukuna ya yi kamar fata yi a ai kamarul mubtada ne al'ura mubtada ne ba ga bai masa ma'arifa ba kamar albusanu jamilu ai da ce aljamilu ba yawwa kamarul mubtada ne kuma mudafun as-sukuna shine mudafun ilai madrurun bil idafa wa alamatu jarrihi al-alif niyabatan alal kasarati mana min zuhuriha atazuru yawa kabar mubtada ne ya zama hibatu al umra darantawa dare wasa suna cewa nayi ma dare kamar rana na rufa ma asiri ka tola mun asiri ko na taimake ka kai kuma ka jefa ni cikin matsala to ita wannan umra hibatu sukuna kyautar gurin zama ne kyautar zaman ba gurin zaman ba ba gidan ya baka kyauta ba ka gane yayi ba kuma haya ya baka ka dinga biyan kuɗi ba zaman da za ka yi ne yau yawa sukuna da ce maskan ba aka ce maskan gurin zaman amma sai a sukuna asalin sunan sakana ya sukunu a sukuna to ka ba shi maimakon ya dinga biyan haya tunda ba gidanka ne in ka sa mutum ya zauna ka gane ai baka yanke lokaci ba to ya zama umra amma in ka yanke masa nan da lokaci kaza to wannan aro ne in ka ce duk wata kaza zai bayar wannan haya ne zama ne kyautar zaman gida muddata umrul mawjud tsawon rayuwar wanda aka yi kyautar ya zauna shi ake ce masa al'umra kuma haka nan in gona ce ko gadina ka ba shi ya dinga tsakkar 'ya'yan itatuwan tsawon rayuwarsa shi ma ana kai masa umra bai zan kabat idan wannan rayuwar ta ta kare aka ce ya mutu shi wanda ka ba shi zaman kyauta ɗin tsawon rayuwarsa to adat gidan ta komo mallaka limaliki har ga mamallakinta wan ƴaƴan wanda ba za su gaji gidan ba ko da a gida aka haife au ko ko in shi ma mamallakin ya mutu za ta dawo mulkan liwarisihi ga magajinsa da ya ce an warisihi kawai bai ma ko za mu zai ba da ya mai ta mana an liwarisihi amma da ko an warisihi ko kuma magajinsa magajin wanda ya ba da gidan in yana nan gidan ya zama mallakar sai daga wancan ya mutu illa an yu'amirahu sai dai in ya dalanta masa limana ya raya rayuwarsa a gidan wa aqibahu tare da ƙarshensa ya ce na dalanta maka gidan nan zuwa ƙarshenka bai sai ƙarshen rayuwarka ba to fatamtar wannan zaman yana miƙuwa yana faɗaɗa ila in ma zuwa ƙarewan zuriyar a wannan aƙibi ɗin ya shigo da ƴaƴansa da jikokinsa da jikokin jikokinsa in dai akwai ƙasansa a duniya yana numfashi to zai ci gaba da zama a gidan na hashe san da zama sun ƙare ila in ƙirarihun zuwa ƙarewarsu sannan sai ka dawo mallakar mai gidan in yana nan ko ta komo mallakar ƴaƴansa da jikoki wannan ta farko ka ce ka ba shi mana ka samu lagar kyauta cikakkiya wani ikidamu hidimtawar da ya bawa ya ba da bawansa yayi kal umra shi ma kaman umra ne can ba an ce su hudatu su kuna ba to wannan hibatul ikidam ikidamul abdi yana da bawa sai ce ga bawan nan na baka hidimarsa ya hidimta maka tsawon rayuwarka to shi ma haka ne idan bawo idan wanda aka hidimta wa ya mutu bawan sai ya dawo hidimar mamallakinsa shi ma kamar umra ne wahalin na bakar ko tun da shi bawa yana ci yana sha yana sa sutura sabanin gida ai baya ci baya sha to ciyar da bawan nan alaihi akan shi ne bawan ne akan wanda aka dalanta wa ne au alal sayyidi ko ka ubangijin bawa riwaya ta an yi ruwayo guda amma bai zai hana sai da aka ba hidin zama kamar shi abinci inda ai yanzu ya fi kusa da kai kullum ya tare kai akan wansa amma da ayyurwa ya guda su sun duba ga asalin umra din kyauta ce wanda in ka ba da ita bai kamata kuma a ce wancan ya wata wahala ba sai ka ɗauki cinsa da shansa har zuwa tsawon rayuwar shi wanda ka ba hidimar alhamdulillah Alai sabu, ɗan koli marigayi? shi ma'ado yake bayarwa Ina za a shaƙi? Ina za mu shaƙi? Tamirin na shida, Allahul Wadi, shafi na ɗari da arba'in da hudu. تمريني نشرة شوف كل ما تعمله المرأة كتبقا تدقا أظن ما تشكو أي كتاشي إذا أرادت صنع الخبز إذن تنفن صنعا تقراسا تندقى يبو الخمر ألنبو har zuwa buka za ta bushe har zuwa niƙa in ma su ne in ana yi har zuwa tankaɗe har zuwa kwaɓawa har zuwa ɗana gurasa ka siffanta duk abin da mace take aikata shi lokacin da ta yi nufin sana'anta gurasa min awwali shira'il kammi ka ji ni na rage ma ko dai lumbu nake in na ta ne in kuma ba ta da shi kaga kasuwa za ta ci tun daga farkon sayan alkamar ila an yasira kubzan har ya zama gurasa musta'amalan wanda aka aikata shi kuma ka siffanta shi ya zama jumlan fi'iliya jumla ce fi'iliya kuma mabawiya mai fi'ili madi wa mudari'iya da fi'ili mudari wato a cikin jumlolin kar ya zo da fi'ili madi kadai fi'ilolin da za su zo a ciki tunda aiki ne za ka yi kai ai daga sayan zuwa ɗanawa duk ayyuka ne a ciki ai to fi'ilolin su zama akwai maji akwai muzari a cikin jumlar da za ka kawo fi'iliya din ka gane ai ba jumla a ismiya ba alhamdulillah eh tattara biyu ce amma ta ƙunshi labari mai tsawo to to ta sayo tukunna ta kawo gida ta ɗauko abin nan marinji ko kuma abin nan ne kaifai ta yi tankaɗe ta yi busa ta bushe sannan ta ɗauko dutsen nuka tun da ko alamar da babu nukawa da dutse ake sai mene ne ɗari uku da lilmahafin sanawiya na ba a tashi ɗari da na na za mu tashi ارجعي ارجعي الى الامثله جميعها مره اخرى ka koma zuwa ga misalce-misalcen nan gaba ɗayanta marratan ukura shuɗi daban bayan wancan shuɗi da ya shuɗe wa ta'ammal khabar hadhihi al-af'al kuma ka lura da labarin waɗannan fi'iloli na kadat da karaba da aushaka da asa da hara da sauransu wa masil hadhihi al-af'al salasata kuma ka misalta waɗannan fi'iloli guda uku fi ma'anaha cikin ma'anarta wa amaliha da kuma aikinta ka gane ai ga sunan tashiƙa wa ja'ala wa alaƙa wa ƙama wa akbala wa habba sai kuma ta irji ka kuma al'amsulati jami'iha maratan ukura wa ta'ammal khabar hadhihi al-af'al ka lura da labarin wannan fi'iloli tajidu za ka same shi da'iman kullu ta jumlatan fi'iliya جملة فعلية فعلها مضارع ثم فعل فعلين مضارع وإذا تدبرت هذا المضارع إذا كبر دون مضارع من حيث اقترانه تبنغر لبنية بأن دا حرف أن وتجرده لكم ريتوسا منها دا قبل أن وجدته ذاك فانت قد أتى مجردا يا ذو فعل مجرد في كاد وكربا وفي أفعال الشروع كو أسكن في ولي شروعي لا شرع دا أنشاء دا أخذ أه؟ غير أن هذا قد يقول سيدي ولن ريتوا كثير ينا ديوة ينا يويتوا في كادا وكاربا سكن كادا دا كما كاربا وواجب في أفعال الشروع ينا زما واجب سكن في ولي شروعي شرع دا أنشاء da akaza wa wajadtahu zaka same shi kad ata muqtarinan ya zo yana mai rubariwa jihada ita fi aushaka cikin aushaka dinnan ya kusata wa asada asa wa hara wa khalaqu lawlaqa sai da an haɗa ikitiran sai dai wannan rubayya kasirun yana da yawa fil fi'ilain al-awwal cikin fi'iloli guda biyu na farko ka gane shi ne aushaka da asa wajibin amma ya zama wajibi filfi ilaini da akira cikin filoli biyun karshe wa min zalika to a dalilin wannan tara kake gani Allah kabara hazal af'al ko hadhihi af'al labaran labarin waɗannan filoli la yakunu baya kasanta illa jumla sai jumla fi'iliya fi'iluha mudari kuma fi'ilinta ya zama fi'ili ne mudari وأن هذا المضارع شيء ولا فيه لمضارع من حيث التجرد وبنقل ريتوا من أن من من أن دقا دقا بأن بأن sai wata bangaren tsirituwarsa daga an wanda yake tsiranin da da kuma rubanyuwarsa da ita ala arba'ati a tsakanin ya tabbata abu salaba laba guda hudu Allah kai mu gobe sai mu ji arba'ati a tsakanin sai menene hamziya Abi na nawa? Hamriya ta fi na ashirin da biyu, na za mu tashi. Yawwa. وبيوم الأحزاب إذ ذاقت الأبصار فيه وبلت الآراء وتعدوا إلى النبي هدودا كان فيها عليهم الأدواء ونهتهم ومن تهت عنه قوم فأبيد الأمار والنهاء وبيوم الأهزاب واو العدد للناس كان الرؤوب إنهم أي سو منافقا مدينة idin ma'annu sun nutsu sun samu nutsuwa liyomin ahazabi a ranar yakin lahazab iz yayin da al'abusaru idanuwa zagar ta karkata saboda tsoro fiye a cikin wannan yini na ahazabu wa zallatul ara kuma ra'ayoyi suka bambanta wato shine zallatin ta bata an rasa ittifaki tana ganin suna ganin kawai cewa yau za a zo a hallakar da mutanen Madina gaba daya wa ta'addau suka yi ta'adda suka yi shishigi suka ƙetare iyakar Allah ilan nabi zuwa ga wato wa ta'addau hududan shine maf'uli na ta'addau wa ta'addau hududan suka ƙetare iyakoki ilan nabi zuwa ga annabi iyakokin nan ko al'uda al'uda wa halaka kana ya kasance fi cikin ƙetare iyakan nan alaihim a gare ƙetare iyakar Allah cikin cin amanar manzan Allah su suna ganin kawai yanzu mushrikan maka su ne za su tumɓuke manzan Allah da sahabbansa sai su kulla kawance da su a basu su zauna lafiya a galo ba san cewa kuma al'ulawa wa hallaka kana ya kasance fiha cikin wannan ƙetare iyaka ta su ba alaihim gare su wannan hatuhum wa man ta anhu qaumun wa'udin ka haɗa shi da ƙaumun ka ce wa ƙaumun wasu mutanensu masu ɗan hankali na hatu sun hane su ga ƙulla ƙawance da mushirkan makka wa man ta hatu amma munafukai ba su tike ba alu ga barin wannan hannun da aka yi fa wai fa'a ne ko fa'u فأريد الأمار والنهو تو شيكنا فأريد شيكنا فأريد الأمار في أكا هلا كده ما سوء مرنس والنهاء ده ما سهل ما سيوا أجي أي يلتجينا ده مشركان ده ما سهل tun da dai ba sai ittifaqi na kar ayi ba ballatil ara'u ba ra'ayinsu ya ya ɓace musu ba to da aka zo hukuncin Allah ya sauka a cikin su sai gaba da aka halakar da masu umarnin da masu hannu al'amirun na lahun da iza ihi suna al'ammaru masu umarnin munafukai na cewa su je su cutar da manzan Allah da kuma masu hannu kar a haka don ba a san yadda ƙarshen zai kasance ba to a ƙarshe dai gaba ɗaya Allah ya aiko da umarni banu ƙureza aka kashe su badun nabir kuma aka kore su alhamdulillah ko mun samu guda uku sai me ina ne mu a tsamani babu dalakin mukutali aji babu zai maka bayanin sakin auren almukutali aji wacce ta yi kul'i da mijinta imala ta biya fansa ta fanci kanta to ya aika ko na ta yake ai kawai gaba da a baya an yi bayanin kawai ta faru to ya ya sakin na ta yake haddasani ya ya an malikin an nafi'in an na rubai abinta mu'awwiz ibn afra'a cewa rubayi a wata mata rubayi yar mu'awwaz mu'awwaz ibn afra'a ja'ad ita wannan rubayi ta zo hiya wa ammuha ita da baffanta ila abdullahi ibn umar zuwa ga abdullahi dan umar fa aka bar rubayi ta ba shi labari anna haktala ajnin zawjiha ita fa ta riga ta biya kul'i daga mijinta fi zamanin usman ibn affan tun a zamanin usman dan affan yana rayu fa balaga zalika usman ibn affan tace kuma labarin ya kai ga sayyidina usman dan affan falam yunkiru amma bai yi inkarin wannan kul'i da na biya na saki kaina ba wa qala abdullah ibn umar abdullah dan umar sai yace iddatuha to iddar da za ta yi iddatul mutallaqa irin iddar matar da aka sake ta ba ta kawa za ta yi ba ba kuma istibra'i jini ɗaya ba yau tun da aure ne ya mutu za ta yi idda daidai da wacce aka sake ta shi yasa mu a maliki aka ce wal khulu talqatul ba'inatul la rad'ata fiha saki ne mane fanci da babu komai a cikin sa wa hadathani an malikin annahu balagahu labari ya zo masa anna sa'id ibn al-musayyab wa sulaiman ibn yasari wa ibn shihab waɗannan manyan tabi'ai su uku kanu ya kulu da kowannen su ya kasance yana faɗi kuma wai ba a guri ɗaya ba kowa a majalisa ta ilimi an je an tambaye shi yana cewa iddatul muqtali'ati iddar matar da ta yi kul'i مثل إدة المطلقة إلى مثال إدة وتأكا سكينة شين ثلاثة قروء زنا اللي بداؤك قال مالك في المبتدية يا فلا كما تنا تفن شكانت شين كل إندك مقتليات da mubtadiyati ma'anarsu ɗaya ma'anan wa wajinan muqtaliyati mubtadiyati inna la tarju ila zawjiha ba ta koma zuwa ga mijinta fa illa bi nikahin jadidin sai da sabon aure shine ba ina din lara da aka din babu kome saboda ita ai kudi ta biya to in yace ya mai da ita gogon ma ta sake biya yace ya mai da ita kaga zai karbi kudade mai yawa a hannunta to tunda ita ta biya ba shi ya sake ba ba yi da damar kome sai dai da sabon aure shi da kawai damar da yake da shi kafin ta gama idda a haka ɗora musu aure in ta gama idda kwaso wani ma zai iya zuwa ya aura amma tun da yanzu a idda sa take in aka daidaita zai iya kawo sabon sadaki a sake ɗaura musu aure fa in ruwa na kaha in kuma ya aure ta bayan wancan kul'in da ta biya fansa kuma ya kawo sabon su zaki aka ɗora musu aure fa faraka kuma sai ya sake ta qabla an anya masa kafin ya take ta a aure na biyu lam ya kulla ala idati min al-talaq al-akhar babu wani idda sa akanta daga saki na biyu har yanzu tana kafa wata idda yawa daga can na farko na kulkin nan tunda yanzu idda bata kare mai kuma bai take ta ta sake hatso su kuma yawa wata bini ala iddati hal'ula za ta gina iddata ne akan iddata ta farko inda qabla an ya masa hani ya sake ka qala malik ya ce wa hadha ahsanu ma samitu fi bali wannan shine mafi kyawun abin da nake cikin wannan mas'ala qala malik imam mali ya faɗa izabtadatil mar'atu min zawjiha bi shay'in idan ma idan mace ta biya wa tafan shi kanta daga auren mijinta da sha'in da wani abu kaga anan bai kayyade ba bai kai bisa daki ha ba ko bi akalli bisa daki ko bi aksara bisa daki ha ba kuma ne in dai aka yi yarjejena ya karba a matsayin fidiya ala abu satara dai an yi tsallika ha zai sake ta faɗallaka ha kuma sai ya sake ta ɗalaƙar saki mutatabi'an mai bibiyar juna na sakan a jere ga shi da ya ɗora mata fidiya kul biya. kuma sai ya zo yan tana jiya kuma ya ce na sake shi to fa zalika wannan saki da ya biyo baya sabitu matabbaci da alaihi gare shi fa in kana bayna zalika tumatun amma idan ya kasance akwai shiru tsakanin wannan da wancan ba mutatabi'an nafakan ba ba a jira nafakan shi ma a jira ne ya zama a an samu su masu yin shiru amma a tuba a huba da su mati abin da ya biyo bayan wannan shirin na saki falesa da shirin wannan ba ko gaba ne ba za a kirga shi ba amma in atake tana biya yana karɓa sai ta yi na sake ki to fa saki biyu shi kullin kansa saki kuma yanzu yawa da ba ta baka ko da ba ta saki ba to kuma gashi ya yi kurci kuma sai na sake tunda inda ka sake ai yanzu tana hukuncin matarsa ya kala mata wani to in ya zama na sakan mutataji ko na sakan to saki biyu kenan amma idan an samu su masu yin shuru daga askum to farai kuwa in dai yau nan gaba yau yana da dama in da dama akwai wani kwatantar saki can yanzu kuma ta yi kulli kuma ya maimaita ka san ɓacin rai ba abinda ba ya san to alhamdulillah dai ne riyadu salihin hadisi na nawa a barka da zuwa lokacin liban ta yayi ba ina za mu tashi riyadu salihin hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da tisa'in da biyu amma za mu tashi وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما an rawaito wannan hadisi daga sayyidina Abu Sa'id al-Khudri da sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhuma yadda Allah ta tabbata gare su su biyu Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza dakhala ahlul jannati al-jannati idza yayin da ahlul jannati mudafun wa mudafun ilay lokacin da yan aljanna dakhala al-jannata suka shiga aljanna yunadi munadin mai shela yana shelantawa inna lakum an tahayau hakika ya tabbata gare ku cewa za ku rayu wala ta mutu abadan ba za ku mutu ba har abada Allah zai sa wani mala'ika ya yi shela a cikin aljanna kowa zai ji a cikin aljanna yanzu tabbata ne za ku rayu a cikin wannan ni'ima da jin daɗi kuma ba za ku mutu ba har abada sai su ga wannan din ya fi aljannan ma da eh zo ka fito a ya fito wallahi cewa wannan ni'imar dawwama za a yi ba mutuwa sai ka ji ma har ya fi mu aljanna da wa inna lakum an tasihu kuma haƙiƙa ya tabbata gare ku za ku zauna da lafiya ta jiki daga asiha lafiya kalau ba la tasqamu abadan ba za ku yi jinya ba har abada ko mura babu aljanna ko ciwon kai ko zazzabi babu kasala da ji kamar an ma duka duk ba wannan wa inna lakum an tashu an tashubu kuma ya tabbata gare ku za ku zauna kuna samari daga ashabu sauna za ku zauna samari fa la ta haramu ba za ku kufa ba abada har abada wa inna lakum ya tabbata gare ku an tan'amu za ku dinga ni'imtuwa kuna jin daɗi fala ta yi asu abadan ba za ku ɗebe ƙauna ba har abada duk abin da kuka gani ɗin nan sai dai a ƙaro shi amma ba da wai a tauye shi ku ɗebe ƙauna yanzu shi ke na abu kaza ya wuce an daina samu a babu wannan kullum ana kawo muku wa usulihi mutashabiha yawwa za a sake kawo muku shi yayi kama da irin naku na duniya wannan hadisi rawahu muslimun wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مدى أدام الله يفعل أخي لا مقدوعة ولا مملوعة مما أجلنا باميين شوابا لكم بعضون هل هذا وما كهدين كثيرة سيئة وانا كذني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ inna adna maq'adi ahadikum haqiqa mafi koma bayan wajen zaman ɗayan ku min jannati a gidan aljanna mafi koma bayan mazauni ko gurin zaman dan aljanna a cikin aljanna an ya kula lahu Allah zai ce masa tamanna kai gurin ni'ima Allah zai ce masa wato kaso duk abin da kake fayatamanna ya yi gurin ina ma ya samu kaza da kaza da kaza a sake ce masa tamanna wa ya tamanna ya ƙara yin gurin ina ma da an haɗa min da kaza da kaza a sake ce masa tamanna haka dai wa ya ƙulu lahu a ƙarshe Allah zai ce masa hal tamannai ta shi kenan ka gama gurin a cikin wa ya ƙulu na'am ya ce ƙwarai ƙwarai su da nufa ba ya ƙare ko mutanen irin na aljanna ka zo a duniya abin da ka sani ka gani shi kake buri to aljanna fa ya ganta ya gani umominta ya ga ɗan matan ya ga gidajen amma a ce ya ƙara neman wani abu wanda bayan wanda aka bani yayi yayi a ce ka ƙara ne har a ce masa hal saman ne to shi kenan ta gama ƙara ya ce fa ya kula sai ce na'am فيقول له sai Allah ce masa fa inna laka ma tamannaita wa mithluhu ma'ahu an baka da abin da kai gurin nan kuma da makamanci sa tare da shi to sai din yana nan kuma za ka maka wani irin sa kuma a hada maka kuma irin gurin aljanna ba irin gurin duniya ba wai wai ka san kuma wannan shine wa adna maqa'adi ahadikum shine koma bayan mazaunin ɗayan ku wanda shi ne talakan aljanna shi bai nufi sauransu aljanna ai in Allah yana so ya baka to kawai zai maka ne ba tare da karo amma wani tun da aka baka da tunaninka da dabara ka ai kaɗan ne a wajen Allah Allah ya baka abin da baka nema ba baka sani ba wannan shi da karamci amma a ce yanzu ka ɗau talaka alal misali fitar iri na ka kai shi wajen shugaban ƙasa shugaban ƙasa ya ce ka faɗi buƙatar ka duk abin da zan faɗa kaɗan ne akan abin da shi shugaban ƙasa yana gani shi ne mai yawa a wajen ko miliyan ɗari na ce akwai duka ga abu da ta yi ba to kuma da safin guliyoyin triliyon don ka ce miliyan ɗari aka to an ƙara ma wata miliyan ɗari a ba su miliyan ɗari biyu ka ga zan zo in kasa bacci ina gani an mai kyautar da ta ɗibo sani to amma wanda ake so ɗin cikakken so yake da daraja kawai cewa za a yi a rubuta ya takarda a je a ba shi triliyan kan رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ ان الله عز وجل يقول لاهل الجنه حقيقه الله عز يا بوايا وجل يا كلمه يقول لاهل الجنه الى جاء الجنه يا أهل الجنة يا كيان الجنة فيقولون هل لبيك ربنا من أمسى مك يا أبنجزم وسعديك كما منا نيما أرزقك والخير في يدك ذكر الهيري غباء يا تتلع أهنك فيقول هل هل رجيتم شو كن يدد أبنك كتلع الجنة فيقول سيكي وما لنا لا نرضى يا ربنا من يسا بغام يدب يا أبنجزم وقد أعطيت ما ما لم تؤت أحدا من خلقك الهادي كابا ما أبن دبك كابا وولد بسيم هاليكر كابا فيقول تعالى تعالى أعطيكم أفضل من ذلك shin ba zan ba ku abin da ya fi wannan ba abin da ke mafi fitin min zalika daga abin da na ba ku a baya fa yaqulu su suna mamaki wa ayyu shay'in afdalu min zalik yanzu wannan abu ne mafi fici akan abin da ka ba mu yanzu bayan wannan abin da ka ba mu hadda akwai wani abin da ya bi فيقول فيك أحل عليكم رضواني لا سوكر مكو دا يرداتا شيخا الله ورضوان من الله أكبر فهم يدر الله أكبر من الجنة هنا ما في جرم النعمة فلا لا أكمع الجنة قال الله لا سوكر مكو دا يرداتا فلا أسقل عليكم بعده أبدا وذن قال فشي دا كوبا باين ولن يدد نمكو أبدا هر أبدا أنا فجأة دا وتنعمة كما دا تافو تباعي دا متفق عليه وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله وسلم من كسن شيء أو جمع الله صلى الله عليه وسلم دددري فنظر إلى القمر ليلة البدر من لا يأذى كي يقل وتا هنا دلن قوم شاهد لوكة شكر حتى وتا وقال في من ذا الله يتي موسى إنكم ساترون ربكم إيانا شو وقوموا مني على لا إله إلا الله وبنجدهم إيدو دا إيدو kama ta rauna hazal kawara kamar da kuke ganin wannan watan asam wani bai kare wa wani ba la su da muna ba kwa turereniya fi yake cikin ganinsa da abu ne a ƙasa aka san mutane sun tare da yawa wani yana kare wa wani ana ta ture ture wai da a samu a gani to amma watan da yake sama duk inda kake a duniya sai ka ture wani kai ba za ka tare mun wata kawai kanka za ka daga to haka za ku ga Allah ba tare da wani ya ture wani ba babu wani cinkoso ba ture ture muttafaqun alai alhamdulillah fatiha da salatul fatiha Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله لا لا ولا أفكر